أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na juma'a da akira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da bakwai ga wata na biyu kara dubu biyu da shirin yan wa masu da wuri sai haƙuri alarma makara daga an ci lokaci gaskiya a yan uwa kayan muhara karatu akwai yan tambayoyi wanda ta farko dai iya maganar mai hukuncin yawan magana a masallaci abin sanan ya nasarar lasallan ya ci hana mu yin hayaniya a masallaci irin hayaniya ta kasuwa ke ba su kamar kasuwa hayaniya amma akwai ruwaya da ta bata da asali ko tushe wata ke cewa magana a masallaci tana cin hasanat kamar da wuta ke cin ita ruwa ta inganta ba kenan zance a masallaci ba hana ba in mai kyau ne to amma kuma daga murya hayaniya babu ta bai dace ba shi magana ke ba sai magana ta ta maganar wani da abin ya yawa su kwanan nan duk da mun sha maganar amma mutane musu gajiya wajen aiko a takaice yan uwa dukkan sako da za ka samu dukkan sako da ake aikowa yau hannun salula a ce ka aikawa mutum kaza adadi kaza ka samu sakamako kaza na alkhairi ka ki aikawa kishiyar alkhairi duk irin wannan babu ɗaya da gaskiya ƙarya ce ƙaryar shi Allah ya mai wayi ko abin ya gamu shi shi da a yau babu wani sako daga Allah maganar lada abu ne daga Allah ko kishe shi wata hukuma Allah ke to Allah waye wa sako shi a wurin wannan labarin duk ƙarya ce take suna addini misali guda wanda mun shabar misalin shi wannan wanda shi ne azuma ya shahara wannan mai gane masallacin Madina ne suna Ahmad wannan mulkin da wanda ya yi mutum kaza ya samu fatala wani ya kaza ba wannan wallahi tun muna yara kai akwai littafin na gani na saudiya littafin kanshi da aka yi tun hijira 1411 shekara 30 yanzu da yin littafin ma saudiya aka yi littafin ma akan ƙarshen labarin labarin ya yi an jima tun muna yara tun ana rubuta a takarda a ce kai kofi ka raba wani ya raba ya samu ci gaban aiki wani ya ki rabawa an kura shi da aiki tun muna yara wallahi kuma littafin ga an yi saudiya littafin ma wadda yanzu shekar shi 30 ne da yin littafi ko a can malaka sun yi littafin abin lokacin ma an jima da yaɗa shi suka yi littafi suka gada ƙaryar magana ba a taɓa wannan labar ba amma an yaɗa a baka tsoro a yi ƙarya wata kuma kai ma ka yaɗa ƙarya shi na aibin an yi ƙarya kuma kai ma ka talla yaɗa abu na biyu ɗan wakan aiko wani saƙo irin wulaƙantar alƙur'ani ko izgili nan wata alwa wata alwa jiya ne take mana labarin an aika mata wai ana wasa da sura kamar kira qur'ani amma wani shayi ake wasa ake waka iya kira haka ci kira ake amma kashi bara wani shayi ne kima waka dan wani abun har kafurci wani irin da ne irin da qur'ani ko Allah ko sunan Allah kafurci to kuma ya ayi kuma kai ma ka aika ba ko da laihi ne da ka haka shi wanda iya zamana a ɗakin shi ya gudu na abu wulaƙanci ga ƙur'ani ko ga addini ya wulaƙanta ga addini ya ba ta maka wani iya kwanci a ɗaki kai ma ka tura wani eh ga ga wani wani ya ba addini kaza yau cika baka ka cuci wani ko cika ba addini ko mu yayi ka ka taimaka mishi ne da mun burin shi ya bata musulmi rai kai ma ka taimaka ni hankali zai wanda ya da abin da muke yadawa mu yada alkhairi shari mu rike shi da kai gaba sai na ƙarshe na na farala yau tana da alaƙa da neman lahiya abdullahi a jiki akwai ta addu'a wanda ɗaya cikin sahabbai abubakara ɗan shi yake cewa baba ina ganin ga dukkan sahiya sai kai wannan addu'a haka dukkan mace ka yi ta ita wala da ana wannan addu'a manzon Allah ne shi iyaye bi man so in koyi in koyi da shi daga cikin addu'ar akwai neman lahiya kuma da neman tsari daga azaba neman tsari da kafirci da mugun abin talauci Allah kare ka daga azaba Allah kare ka daga talauci kaga wani abin hadin masu abin ba nan duniya Allah ya baka lahiya lahira Allah ya baka lahiya kuma ya baka arziki kada zama da talauci Allah ya baka talauci addu'ar ga da take abin da ba mun shiga ne اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت yace haka yake su uku da sahi zama mai tata Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta mana Allah ka bar lahiya a cikin jikina kuma ka ware ka bar lahiya a cikin jina ka bar lahiya a cikin ganina babu mu da gaskiya sai kai Allah wannan uku da sahi uku da mulki ta biyun su wanda ake kuma saboda ake sai ta wasu uku ake ta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta zama matata Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta ya Allah ina neman tsari ka kare daga kahuci da talauci Allah ka kare ni daga azabar kabari ba ba mu da gaskiya sai kai ko ce uku da sahi uku da sahi uku da mulki ko ce daga jin da an sa abin da ke ne shi ya wadata da mu abin da yake cikin neman Allah kare ka Allah ya baka lafiya a gangar jikinka a jinka a ganinka kuma ba ba mu da gaskiya Allah kuma Allah ya baka tsari ya kare ka daga kahuci da talauci daga azabar kabari Allah ta yake mu dai wannan ruwa Imam Bukhari ya kata cikin Ibn Mufrad haka Abu Dawud ruwa ce ingantatta daga manzon da Allah ya ku sai Allah ma bismillah to a'udhu billahi samil alim a za mu tashi ma aya za karanta aya ta 116 take suratul nahl suratul nahl aya ta 116
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب آه الله سبحانه وتعالى نعمنا كشي game da halittawa ko haramtawa ba tare ba daga nassi daga Allah ko daga manzon da Allah ya ya ce wala taqulu lima tasba asdukum kadhiba katta ku rinka fadi da abin da harshen ku ke siffantawa na ƙarya haza halalun wa haza haram ku ce wannan halaka ne wannan haram ne kenan halittawa da haramtawa haƙƙin Allah ne cewa wani halitta wani abu da ka ko halitta abin da yake haramu ne ita da taftarwa Allah al-kadhib kiran ƙarya ne ka dangana ma Allah ku yi ƙarya ku dangana ma Allah abin da bai faɗa ba dan wata na ake cewa misali babu haɗari irin ga fatawa ta addini gaugawar halitta haram ko ko abin da ba haram ba ka ce haramun da ka ba tare ba da nasi haɗari ne iya cikin manya-manyan kaba'irai na lalazini an ce lokacin da mai wa'azi mai magana suna addini yake magana kamar iya cewa ga abin da Allah ce da mai jin ka iya jin ya ji sako daga Allah duk wanda wa'azi ne zai duk wanda wa'azi ne zai da haka mai ji ke jin shi wannan sama gaba da suka littafi kaɗan wannan magana yin magana fatawa da sunan addini kamar ka sa hannu amar da Allah kenan hadari ne yace innal ladzina yaftaruna ala kadhib la yuflihun wa'anda suke kiran ƙarya su dangana ma Allah abin da bai faɗa ba ba sa rabota gobe kiyama kenan wannan shine hadarin duk abin da shi addinin Allah kamar yadda Ibn Kathir alƙashin wannan aya ke cewa wa yadkhul fi hadha kull man ibtada'a bid'atan laysa lahu fiha mustaqbal shar'i aw halal shay'an mimma harama Allah aw harama shay'an mimma ba Allah yace wannan aya tana magana tana sa duk wani wanda kirkiri wata bid'a a cikin addini abin babu wata madogara a shar'ance babu aya babu hadisi ko da ka kirkira ka ce wannan addini ne wajibi wata ma Allah wajibi wata ma Allah ke wata ba wake cewa abu wata Allah ba Allah ke doka da hudu ba sai ka ce wannan bautar Allah ce a ina Allah ga ma shi fadar kenan dan wadan shi aikin aiko da dukkan manzannin Allah dukkan manzan Allah da Allah ake wa shi ne wasuƙa tsakanin bayi da Allah ga saƙo daga Allah mahalicin ga yadda ya ce a mai bauta ko ya halitta ko ya haramta he wani a geyi ya zo ce kaza a bauta ma Allah da kaza to wa gaya mishi kenan shi ma ya ma Allah ƙarya da shi Allah bai ci ai ba ba inda Allah ci ai wani abu shi ne kirkira ci a ma Allah to kenan kamar zaman ya ma Allah ƙarya ne shi ne yake ce haɗa duk wani tsike wata bid'a a cikin addini abu da ba madogara ta shari'a ya ce a ibai ta addini to iya ƙarshen wannan aya masu kirkirar ƙarya su dangana ma ga Allah wace wannan masu wannan aikin lafi da kuna ba su ba da mota gobe kiyama mutum ya hankali bid'a ma sharrin sai ta hadari ta ba ba hadari ta ba hadari kuma hadarin ta yawa suka ce inda ta yi saƙon Allah ta yi zina shan giya hadari duk mai zina ko shan giya shi ma ya yi abin damun shi ya wani ma ya ɓoye ya yi abin iya neman Allah raba shi da shi ma abin ya kasa barin abu wani kuma iya zargin a ganshi amma ka ɗan bida shi shi ke suna addini har ma iya gwadawa iya wani ma hakuka zai yi hakuka zai yi na jin daɗin tsoron Allah ko shi mai nake kuma shi na kaɗan ɗan bida kenan shi ɗan bida bai da rabon tuba mahiyyar ɗan bida bai da rabon amma mai zaune dini iya tuba ana mashi wannan yake bautar Allah take haka zai iske Allah wani kadan سلك هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul hal nunabbiukum bil aqsarin a'mala Allah tambaye kuna so in ba ku wani labari na wanda suke kowa taɓewar aiki suke kowa hasara kuna so su wane ne yace alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wannan a duniya aikin ya lalace aikin banza suke amma su suna ɗaukar aikin ƙwarai shi ga duka kenan ko kaga shi ji yake aikin kware yake bautar Allah yake shi kuma tuni akan akan bata shi sai kin hadarin Allah mun zai da bidaya muwa Allah kare maka ta wannan shi ne a takaice da kenan Allah subhanahu wataala yayi kashe game da masu kirkira tsayya ta dangana ma Allah su gobe kiyama ba sa rabota yace mata'un qalilun wal hum azabun alim wannan duk mahi yawa masu yin ƙarya ta dangana ma Allah suna yi don wata ɗan amfanin duniya wata manufa ta duniya ko wani intere ko wani matsayi zai sa idan kariya don su kare wani abu da suka yi a dan a ta abu wani addinin Allah ne don mai dan a kare wata manufa da wata duniya ita wannan mata'un kabe ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan za a rayu a dan more a dan ji daɗi kwana biyu dan kaɗan in ba kira duniya ne kin za su ji daɗi dan kaɗan amma wallahum azabun alim suna da azaba mai tsanani gobe kiyama a wajen Allah Allah kiyaye ci gaba
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ce wa alladhina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl su mata'un qalilun dan jin daɗi ne dan kadan wala hum azabun alim suna da azaba mai tsanani kiyaye ta mata shashi mun tambaye mun bazara Allah ya ce shi da kanta da balama ko ya mun bazara kuma ban gare وعلى الذين هادوا بصوا كان تاتا ان كان وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل su kuma waɗanda suke addinin yahudawa masu dangane zuwa ga attaura in banu isra'il Allah ce haramna ma qasasna alayka min qabl mun haramta musu abinda muka baka labari kahin nan cikin an'am na ka cika cikin cikin an'am an kawo aya wa allal ladina hadu haramna kullu zifrin Allah ya ce kada وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما
إلا ما حملت إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون نعم من الله شيء وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل su waɗanda suka shi cikin addinin yahudanci mun haramta musu abinda muka baka labari kahin nan cikin ana ba labari wa alladina hadu haramna kullu dhifa yahudawa lata mun haramta musu dukkan dabba mai burci yanzu jumuna sauran su ba sauran su yace kuma min al-bakar na bangare gida wasu wasu irin dabbobi an haramta musu kuma aka shigo ma ne da kullun kin wa min al-bakar wal qanam daga cikin shanu da su ƙanan dabbobin haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin kitse kitse haramu ne a gare su yace kuma wannan yace illa ma hadath zuhuruma illa ma hadath yace illa ma hadath zuhuruma sai abin da kitsan da yake na gadan baya ko san kashin gadan baya ya rike da dukkan kitse banda kitse mai yawo a jikin dabba ko kitse nake huddawa kullum wani mai ne kullum shi na karanta musu amma abinda gadon baya ya ɗoka na mai aula hawaya ko irin kitse na jikin hanji to wannan shi an musu rango mai a kan shi Allah ce zalika jazanan bi bagayi wannan abin da Allah haramta musu wasu nau'in dabbobi yace mun musu haka sakamako ne bi bagayi dalilin kuce gona da iri ke dalilin laifinsu ne Allah ya haramta su irin waɗannan dabbobi wanda aka jero dukkan mai warce daga cikin mashanin da ƙananan dabbobi duk abin da yake kitse ne haramu ne sai kitsen da yake jikin gadon baya ko wanda yake jikin hanji wannan lace jazainahu bi bagayin mun saka musu dalilin huce gona da iri ita wa inna da sadiku mace wannan labarin labari ne na gaskiya Allah ke baka kenan Allah ya musu wata hukuma dalilin laifinsu ba dan ba abin wasu haramu ne kun dan dai a ba su wahala ne wani ma da wani wani ce fa bizu min lazin hadu haram alayhi tayyibat uritul hum wani wani ce وكل من من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم uhillat lahum ما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما
uhillat lahum bisad wa sabilillah kaseera فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا to a takaice dai abinda ayat take cewa Allah yake cewa fa bi zulmin zin hadu dalilin zalimcin waɗanda suke kan addinin yahudanci haramna alayhim tayyibat uhillat lahum uhillat ba da mamman maki malakan ba maki mamman na uhillat lahum ne kuma uhillat lahum asa dalilin layin su muka haramta musu tayyibat uhillat lahum ababe masu daɗi amma Allah da halaka ne amma Allah ya haramta musu su dalilin zalimcin su وبيصدقهم عن سبيل الله كثيرا دليل الكنجة مدن لتهنر الله كنون دي أكبر تدمو والآوي دي أنا ما أقول لكم لاباري يهودا ومن هذا متامسو وانا أبدا مكا باكا لاباري كهنا ده من جيسو wannan dabbobi masu harce da shanu da tsanan dabbobin a hana mutum musu mai daga ciki kuma Allah ce ya hana mutum musu ababe masu daɗi dalilin laifinsu magana kenan kura kenan yamma ko mukan aya mata cikin nahal وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصدنا عليك من قبل أكان يهودا مثلا الدين يهودانشي حرمنا ما قصدنا عليك من قبل من حرم تامسو أبند ما كباك لاباري كائنا وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ce ba mu zalunce su ba su ne suka zalunci kansu da kansu don wa'azi ya zo musu taurin kansu yan dalilin taurin kansu Allah ya haramta musu waɗannan ababen masu daɗi a wanda suna so amma ci haramun ne kura don mi hukuma ce tun daga duniya Allah ce gaba summa inna allazi summa rabbaka lillazina amilu thumma inna rabbaka lillazina amilu su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'di dhalik thumma تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نعم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة التي كما lalle ubangijinka ya wani hukunci lalzin amin su a bijihala waɗanda suka yi mugun aiki akan jahilci sun watabu min ba'da zalik kuma suka tuba bayan mugun aikinsu ba dan ba ana niyin yin laihi da jahilci shine Allah ya amtu ba dukkan wanda ya saba ma Allah ya jahilci Allah idan muka diba kisa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake fama daga sharrin mata ai yusuf an gaya magana maganar zina bai sa da ake ta kaucewa ai ya san hadarin zina ya san harawa ya san hadarin ta girma da ita da mai ke ce ya Allah wala tasrifu an kaydu min asbu ilayhim wa kun min jahilin yace Allah in baka kawo da mun ba sharrin wannan mata asbu ilayhim zan karkata wa kun min jahilin zan zama cikin jahilin ya san mana hitin kenan ba ana yin ba dan ka san kaza haramu ne wani ba za ta maka sai baka sani ba a yinka yin aikata kabira yin aikata laifi ya kasance mutum bai san Allah shi san Allah ba mun inda mutum ya san da girman Allah shi dan bai zai baka san ko na da man bai baka san Allah idan wani san da da wuya yanzu ba za mutum mai hankali ka zo misali a gaban ɗan sanda ka zo bakin gate ka buɗe bacin kwayata ce ka hudi ka ce wani kwayata ce gida a gida baka wuce dan baka so gani hakan mutum za ka da rashin sanin girma ya aka ta rashin rashin hudur na rashin shi'urikin na muraqaba ta Allah ke sa ba saba ma Allah za ka dan adam in mazinaci ne in mai duwadi ne in barawo ne ba a gani sai cikin dare ibadar dubu a yi wata kwana a yi da na magama kaza iya bayan so a gan shi duk mazinaci bai so mai iya ya gan shi bai so matarsa gan shi bai so ɗan shi ya gan shi ko matar shi ko ma ɗan gari bai so gani ya iya taɓa wani cikin dare da tiɗin dabara dabara ya kai ta yi aikin banza iri iri iri iri ya wanke wanke dan wa dan Allah wannan tunanin da yake yi wannan kokoi da ke inda iya shukurkin akwai muraqaba Allah iya tare da shi duk inda yake inda ya san girman Allah zai na kaga ai mutum ne mai kashi da wutsari wani bai da komi amma jin tsoro da shi kina inda hadda iya tsoron Allah ya san da Allah wannan mutum ne ma mutum ne banza kashi da wutsari cike da kashi yake da wani tsoron to da Allah inda akwai tsoron Allah ka san girman Allah kanka ya zaka taka doka Allah sai ka ce abin da yake kai bawa taka doka Allah ɗauke mai muraƙaba tsoron Allah babu girman Allah ko da ya gushe mishi ina yana girman Allah ba zai yi ba dan ya ya bar zaban Allah dan wani ne kace Allah bai so ya gai shi ina da Allah mahalicci shi wani shine cewa kenan saban Allah saban Allah jahiltar Allah take ka hakan shi an yaudare ka ya gushe maka abu yace kenan wa'inda summa inna rabbaka lillazina amilu su'a bi jahala wa'inda suka aikata mummunan aiki akan rashin sani summa tabu kuma suka tuba min ba zalika bayan su yi lahin wa'atalahu suka gyara inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim lalle ubangijinka bayan mutun ya kato baran idan ya koma ya tuba ga Allah ubangiji mai gafara ne kaji Allah kira eh dole abu da kai laifi ne banna ce wa Allah eh dole kai ya ci ga laifi ne babba kai amma za ka maka no ka koma ka tuba in har ka tuba duk laifinka to Allah shi dama iya amsa tuba bai inda ka tuban ka gyara banna da kake da da kana ƙaryar kana ma Allah ƙaryar misali kana bid'a kana shirka ka tuba ga Allah to amma ki ɗauki lalim magana magana shirka bid'a a'a ba an ce ba wai dan mutum ya shirka shikenan da ake magana cewa Allah bai gafara da shirka mai gafara lahin da ba shirka ba wannan ana magana mutum ya mutu bai tuba ba duk lahin da kake yi ko man girman lahi in dai ka mutu baka tuba ba bin iya cewa wani dan wuta ne kat iyayewa ga Allah tsakanin Allah da bawon shi ba a shiga aqidar ahlus sunna wal jamaa gaba daya suna kan wanda ya mutu kan kabira iya cikin mashi Allah iya cikin mashi Allah lalle laifin kaza laifin mutane azab akwai azab alqaulun azabar Allah ga wanda ya zina wanda ya shagiya wanda ya kayyata akwai da baka to amma ka ce Allah ba zai gafarta ba naka bane na ce ai ta ta ina da da shugaba ko Allah bai gauta shirka da shi amma cewa wanda firma wanda zuwa kalmar shawo wanda firma wanda zuwa kalmar shawo iya gawata Allah shirka ce inna lillahi wa inna shirka bi Allah bai gawatawa idan aka gama shi da wani abu mace wanda firma zuwa kalmar shawo iya gawata laifin da ba shirka ga wanda ya so ka ce nan zai su qur'ani inda ba shirka bace ba Allah ce liman sha ga wanda ya so iya gawatawa baka ce nan bai waka a ba naka bane ba an ce shiga gonar Allah ce amma shirka ce in mutum ya mutu wannan kamar garanti kamar kawai ma bushara dan wutan kurum ka bashi annabi ta bashi bushara to shi bushara ba dan wutan kurum ne mutum ya shirka in dai shirka ce dan wutan to amma maganar da ba shirka mutum ya mutu duk inda yake eh ya mugu mutuwa sai ya mugu mutuwa kana ta ya mugu mutuwa gaskiya ya mutu ka fata amma a ina ke Allah wa Allah dan Allah dan wannan su ake hadisi naka ce hadisi mun yi kamana wanda yasa bawa baka yanke kamana kace wani kaza ne sai annabi ke ba labarin cewa gobe kiyama za a zo da wani bawa cikin bayan Allah wannan wani bawa cikin bayan Allah dan Allah gwada ma bayi abin da suke yi za a zo da wannan bawa za a dauko takardun shi annabi ce madul basar iya kai da ka basar girma wani girman gaske za a dauko takarda gomiya tara da tara babu komai a cikin sai banna banna ce duk mun aiki sai an dora gadan gadan ya sake sai wuta babu inda ya shi magirin wuta ba sakamakon ake shi Allah ya ce akwai takarda guda ta saura taka ya ce ya rabbi ya ubangiji mimma hanka wata ana gwamnatar tara ka daya shi gama ba wata fara kata kun ya dangana ya gama yawo ya sallama ya mutu kura ya ce Allah shi mu zai tsana magana goma ɗaya ta saura Allah mimma fa'idata to takarda ce guda mu yi wani akwai aqida akwai tauhidi ko kalmar shahada tana nan a ciki na bangaren sai aka ta dora a wannan bangaren wannan daya hittarin jayi 99 a cikin na aka wannan kaga wannan ba kawai a cewa liman ya sha'u ba sai da adadin marmar shirka yi ɓannata cewa liman ya sha'u yan wa haɗari ne ga bawa ya dogon tana wace ta taɓa na kwakwa an ce akwai ceto tun da ni dai bane shirka bane domin a wuta to an ce ba shekara dubu nawa za a wuta an ce za a wuta ko shi na ko to an gaya maka dubu nawa za a yi kanan wuta ka ya ce shekar ka wuta a ce ka shiga ka yi shekaru ta ta duniya wannan kurin ka saba garin ka ibn daya kuma ta lahira da ka mutum ɗan uwa bakin bawa yayi baki iyawa shi kauce masa da Allah in ta zo bai shirka to ana fata Allah ya ba shi gawara amma mu ne abu a hannun Allah yake iyawa gawata iyawa ya azaba shi ne daga cikin rahama ta Allah rahaba Allah idan ta idza wa'ada Allah la yukhlifu mi'ad daga idza wa'ada yukhlif takaramu minhu Allah cikin rahama ta Allah Allah yana alƙawarin an kai da zaba ka sakamako kaza duk abin da ke na alkhairi ne ka zaba kaza maka sakamako alƙawarin zai ba kaza sai dai limka ma ya ƙara maka amma idan azaba ce yi alƙawari laifi kaza ga azabar shi laifi kaza ga azabar shi Allah ya ce dan karamcin Allah ya zaba azaba ka ko yanzu sai a gafarta maka haka yaso kullum abin da so Allah ke sai ta ba a shiga tsakanin bawa da eh ba a shiga eh kamar mutum ko shi ba shiga amma da shi shi gurin to nan kenan da Allah ya ce summa inna rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahalatin lalle ubangijinka game da wanda suka yi aiki da mummunan aiki akan jahilci sun matabu min ba'da zalika suka tuba bayan mugun aikin su wa aslahu suka gyara inna rabbaka min ba'di ubangijinka bayan sai dai sun tuba ga Allah la ghafurun mai gafara ne kina ya yahe abin da aka yi kuma rahim mai jin kai ne ya gawarta mai laihin maimakon azaba ya sa shi gidan aljanna cikin bakare Allah taimake mu ci gaba
inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم ثم أوحينا
ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم يوم أنا الله سبحانه وتعالى نايبان باون إبراهيم بابا annabawa shugaba na kira zuwa ga tauhidi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan bawa nashi wani matsayi cewa irin kowa ya san gwagwarmaya da wannan bawan Allah ya yi shi ne harkon wanda ya fara barin ma'aiwa inda ka tafi wasan matsayin inda aka ayyuka da rukon gari da dangi da sauransu shi ne ya fara barin garin inda yake saboda bautar Allah shi ne farko ya dangana da uwaye da yan uwa da dangi da kowa kuce inin hajjan ilarabi ce ba ba wajen zuwa ne a wata garin zuwa ne a tattare ba kurin shi zuwa ina da samunan bautar Allah kuwa haka ya bar matsayin shi ya bar dangi ya bar kowa shi yasa shi kuma Allah yake mai wannan yabo ya ba shi matsayin da bayan shi ba a ba ba wani irin baiwa da ya samu wannan bawa Allah wani mahimmancin kullum bawa idan abin shi Allah ka dogara ga Allah ka ba abin da Allah ke so kuran Allah bai barin ka haka kuna tsaunin Allah ne bai barin ka haka in ni dai shi ka tsaye dai shi ka bar kowa kaga wannan ya barinta da kowa kuma Allah ya bashi dangi iyalai da bai ba kowa ba a duniya kamar shi babu domin duk annabin da ya zo bayan shi ya hoto daga sassalar shi imma ishaq duka annabawa kuma ƙarshen shugaban annabawan gaba ɗaya na ƙarshen hawa saka kalama ya zo daga zure shi ba an kare ba sakamakon rungumar Allah ko da koma ga Allah yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun min mushrikin aya warko tace lalle ibrahim kana ma shi kadai jagora ne al'umma ne shi kanshi wata al'umma ta zaman jagora na duniya zuwa ka tauhidi qanitan lillah Allah mai yabo mai kaskantar da kai ko mai da'a ga Allah hanifan ya kauce ma duk wata hanya ta bautar wani Allah ba shi ba ita maka bayanin cewa wala mai kuma mushrikin bai daga cikin mushrikai da wani menene zamanin zauren annabi sallallahu alaihi wasallam duniya bangaren yahudawa bangaren nasaru ya mushrikai ko wannan bangaren kowa da yahudawa suna alfakari suna neman ai ibrahim namu ne bai hude ne haka suke so haka suke suke suke da suna ibrahim na tsini akan addinin su yake su ma nasaru ai ibrahim namu ne su ma mushrikan balle kore shawa ai namu ne kaga wannan wani matsayi wa kiran ma'ana da duk duniya ba mai sabani akan kowa iya girmama shi kowa iya karrama shi da na banza da na kwada kowa karrama shi to wannan shi ne irin Allah shi ɗan labaran ya raba ya raba Allah ke raba waɗannan mutane da shi shi ne sun ce hudawa ko sai hudanci daga ina su daga taura an sauka da taura bayan ibrahim alayhi salam shi na sauru injili ce bayan ina ta zo shi ma ƙarshe da tawansu kira ina gamin ibrahim da yahudanci ina gamin ibrahim da nasaranci sai shi da mene su kuma yin mushirkai suke cewa nasu ne mutanen maka ƙwarin shawa kowa ya san garin maka garin tauhidi ne birnin tauhidi ne ɗakin ka'aba kowa ya da gini ne na na ibrahim alaihi salam hanyar wani ba saɓani wajen yahudawa ko da saru ba mai ba saɓani hilafa a gini maka na annabi ko su ne ko na annabi hudu ko na waye a kowa san ginin ibrahim alaihi salam duk wani addini kowa san naka to su ganin asalin makka gari ne na ibrahim salam ka'aba gina ibrahim salam kuma ƙurashawa a nan suka samu kansu zawarin annabi sallama manzana sallama ya zo a zamanin da makka ta lalace an rikida addinin ibrahim da shirka da allah an ka bilu'oyi an canza yadda ibrahim ya karanta amma garin makka ne shi yasa su ɗan ba rashin su san kansu sai suke tsammanin hatta da wannan gumaka da suke cikin maka cikin ka'aba tun da uwansu kawo su ba san rashin aka ba ba san lokacin da aka yi wanda ma ya ware kawo gumikin ai ya yi gani ne ana yi a sham shi ne farkon kawo gumiki a garin maka gani a wuri wanda ya shi ma ya sham ya kawo wannan gida ya kawo wannan gida kawo ya ka ci da maka da ka da gumaka sai dai gumaki zama ta wani abin sabo a garin maka ɗan ba abin da ya gobe da gobe ɗan warko wasanni na kawo amma iyansu iya da kakanni da jikoki in suka ɗauka tun da ka'aba gina ibrahim ne makka addinin ibrahim ne yan abin suka isko na bauta gumaka addinin ibrahim ne me kaka nan yau da gobe sai su ce uwaye da kakanni haka muka isko suna yi hujjar su tun da garin ibrahim ne bisa gani abin daga tsaka ne aka raba abin haka daga baya abin sai suka dauka can ma tun uwa su tsakanin su ko su ƙarya kenan su haka suka samu kamar da a yau musulmi da dama suka samu kansu a wannan hali za ka cewa mutum ya rike ƙur'ani da sunna babu kiran aljanni ba kiran wani ba kiran kowa sai Allah a dogara ga Allah addinin Allah gashi a ƙur'ani gashi a sunna amma yanzu ga wanga malam wani malam wani kakan wani duk wani shekarun a damagaran ko a Kano ko a Maradi ko wani gari ne yasu dibo wasu manyan mutane ba san shi misalin addini a yau iya da shekara dubu da ɗari hudu hijira kurum da arba'in da ɗaya musulunci iya da zaskon ƙur'ani shekarar dubu da ɗari hudu da hamsin da hudu musulunci ƙur'ani ga tafiya a duniya dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da hudu zaskon ƙur'ani a duniya to yanzu sai diba ɗauki zuwa na musulunci da makaranta bakin tarihin kamar shekara ɗari hudu bakin tarihin kamar ɗari hudu ko ka rubuta da bakin ta dai mutum ya ce ɗari to sai zai ce maka duk wannan tun da magara wani farko ya karɓi sun wani malami tsoho to shi ta baka tana shi wannan addini ya shekara dubu bisa kan aka daga baya ne aka lalata abin suka ce mutum ɗauko ƙur'ani shi ne jigo ko akwai wannan abu ɗauko sunar annabin da Allah ya ko akwai wannan abin babu mamaye haka muka gada kuma wallahi wannan ɗabi'a ta ta kai kore shawa ta baro tsammanin bisa ne ba tushen ibrahim ya ji ba hanyar kakanninsu to an zama kai wani magana addini baka ji ba tushen addini baka koma qur'ani da sunna ya ji kakan da babanka to da zaga mai yau kowai duk wani ɗabi'a ana magana addini da bi kakanka da babana da malaman garinmu kayan garin ku babu addini shi ne haɗari mutum ya warka mai neman tsira a gaban Allah kaka dogara da ɗan garu da ko tushe ƙur'anin da iya nan hikimar Allah duka ƙaya muka iya in ka ce mahaddisan ne ne babu wani da ko ne ba dubu baya ko ne a ɗauko bukharin ne musulunci ne abu dawud ne tirmidhi duk wanda saka sunna kowanne ya ba dubu da ɗari na baya kowanne babu kasar dubu gaba ɗaya ɗauko su ba ka kaɗe ƙura kai ake abin da ya cikin su wannan shine matsalar yadda mutum ya ji tsoron Allah mai neman tsira kaka dogara da 'yan garin yan garin malami na kakana iyayewa ya ba sa ba sani ba haka kullum jikon addini hanyar tsira mai Allah ce mai manzon Allah ce to wannan koyon shawa abin da ya kai su ya baro su kurin kakannin su uwayen su sai suke alfahari su ma Ibrahim Nasir shi ne magana kenan shi ne Allah ke cewa shi ibrahim kana ummatan qanitan lillah jagora ne mai kaskantar da kai ne ga Allah hanifan ya rada duk wani addinin banza ba shi ba shi wala nakum min mushrikin bai daga cikin mushrikan shakir da an'umi ibrahim mai godiya ne game da ni'imomi da Allah mushi mai godiya ne ba butulu bane ba butulu ke yake yake ba yake bara hanya butulu shi mai godiya ne ga ni'imar Allah eh dama Allah ta hajji adam in ma shakir ma kafura da dama da Allah ya mutu in ma ka zama shakir mai godiya ga Allah mai gun abin da Allah ka sauya ma kafura ko ka butulce ma Allah to shi Ibrahim shakir da abu mai iya mai godiya game da ni'imomi na Allah ishtabahu kaji Allah ya zabe shi ya samu zabi na musamman daga Allah wa hadahu ya shiryar da shi ila siratul mustaqim zuwa ga hanya ga kakata ba kwana cikin ta wannan ga abin da Allah mishi tsakanin shi da shi ya ci kuma wata yana fi duniya hasana a nan duniya tun daga duniya Allah ya saka mai da kyakkyawar rayuwa ta imani duk abin da kiyama ta samu rayuwa cikin nutsuwa tun a nan duniya Allah ba shi kyakkyawar rayuwa a duniya lalle ya wahala ya bar dangi ya yi hijira yawai amma ƙarshe Allah bai baiwa ta kyakkyawar rayuwa a duniya ya ba su kyakkyawar rayuwa ya ce wa innan fil akhirati da min salihin nan duniya so mun tabbata so mun tabbata a duniya kan shi kuma kuka ce a kaya na sallame shi a kuma gobe kiyama lahira iya daga cikin bayan Allah zaɓaɓɓun Allah na ƙwarai na gari bayan duka wannan ta sun mu auhaina ilaika nan malamin tafsir na ce ku diba na Allah ya jira wasu wasu ababe guda takwas a jere qanitan lillah mai kaskantar da kai ne ga Allah kuma hanifan ya bar dukkan wani addinin banza wanda muka bin mushrikin bai daga cikin mushrikai shakir al'anami iya mai godiya ga ni'imomin Allah ishtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ya shirye da shi zuwa ga kasar mutakin ko bakwai kenan ko wa atayna fi dunya anan duniya mun bashi hasana kyakkyawar rayuwa وإنه في الآخر المثال كما قومك يا أخي التي باي الله نقولي باي دو إن أبا بيت أكا جيرون الإمامي أم تقول لا تقص تسمى أوحينا إليك كما أكا ليه دور دون أبو كما يكا وتبقى ثم أوحينا إليك هي مكة مكة وهي كمحمد أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا shi ma shugaba na ban gaba daya babban fadar da matsayin da Ibrahim alaihi salam a ce Muhammad ya bi hanyar shi nima wani kima ta wani matsayi da Allah ba shi kai ma aka maka wa'ayi ka bi addinin Ibrahim hanifan addinin da ba ruwan shi da shirka ga Allah wa ma kana min mushrikin Ibrahim bai daga cikin mushrikai muwahidi ne wannan shine yabo da Allah ma wani bawan Allah nabi Ibrahim alaihi salam dan Allah ya ce gaba kuma
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم وانا الله سبحانه وتعالى يبقى labarin abin da ya shar'anta ga sauran al'ummomi sai ce gaya maka innama ju'ilar sabata alallajin mun sanya subudu sallah ta ranar sallah ga ahalar kitab wai ba dan ba tana da wani matsayi a wajen Allah ko rana ce mai muhimmanci a dalilin kin bin umarnin Allah ya kisa ga haka nan Allah subhanahu ta'ala dukkan wannan addinai Allah juma'a ya zaba an ta kace mai girman la mai girman wani a wajen Allah ranar juma'a ta ranar Allah ya halicci Adam ranar ya amshi tuban shi a ranar aka bar shi saman duniya a ranar za ta dole za ta tashi kiyama ita ce ranar da babu wani wuni a duniya da yake da wata sa'a guda da Allah ke karɓar addu'a bawa in ya da amsa kamar ya juma'a idan tana da kiyansu rana mahi girma ita Allah ya zaɓa ta zaman to rana ta sallar sati hatta da yahudawa da sau a masu a bin ra'ayi suka bin umarnin Allah sai suka yi aiki da hankalinsu wani yan wa akwai cikin sai bukhari cikin sai muslim manzara sallallahu alaihi wasallam iya cewa nahnu al-akhirun sabiquna yawm al-qiyamah بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد لفظ البخاري كنا وتنبغي كتوى أضل الله على الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والمقضي بينهم قبل خلائق رواه مسلم abin da ke ruwayar manzana ke ban labarin cewa na hannun akhiru na sabiƙun yau mulkiyama mu ne 'yan ƙarshen rawa a duniya amma a kiyama mu ne yan farko mu ne a gaba sun ce kawo dalili ce bai da annahum utul kitaba min qablina duk da cewa su ala kitab an ba su littafi kafin amma mu ne a gaban su gobe kiyama yace sun mahada ya mun wannan ita ce ranar su alazi fadallahu alaihi kenan Allah ya fara a juma'a ne ya wani magana a ran juma'a ce wannan rana ta juma'a su ma ita ce rana da Allah ya farta su ɗauke ta ranar sallah fa khatalafu fi suka samu sabani suka ibin umarnin Allah a kanta suka yi aiki da ra'ayi su da suka ce tunda subudu Allah ya ƙare Allah ya halitta sama da ƙasa kwana shidda ladi litinin talata laraba alhamishi juma suka ce sai huta subdu su ce mu ma za mu ɗauki subdu ranar hutu su ra'ayin yahuda ke tabi ya mutaka su kuma sauru ne da ɗaukar ladi suka ce allah tun da allah ya fara halitta ranar ladi aka fara halitta samai da ƙasai kuma za mu ɗauki ta ranar hutu mu a wajenmu kaji kurin duk wannan ra'ayi ne kowa ya zaɓi tsarka shin ma manzar sa zai ce ke su suka ibin wannan wannan Allah mu fahada nan lahu lahu Allah sai shirye da mu akan abin da Allah ke so dokan juma'a a ranar idi ranar sallar sati idin sati yace fannasu lana fihi tabaqqu kenan mutane suna bin bayan mu al yahuda gadan hakan ya wani magana ranar juma'a ya ce mun tamu da yau ce don ita ce allah zaɓa amma yahudawa gobe za su nasaru jibi lafazin gaba na musulmi yake cewa manzala yake cewa adallallahu an jum'ati man kana qablana Allah ya batar bai aji sukan daidai ba waɗanda suka bar wasu suka bar sun bar juma'a Allah ya batar da su ba su dauki juma'a wasu al'ummomi kayan mu fa kana yahudu yawm sabt yahudawa suka dauki ranar sundu wa kana lin nasara yawm al-had nasaru suka dauki ranar ladi فجاء الله بنا الله يزود مو daga baya fa'adana Allah yawmul juma'a Allah ya shirye da mu da dokan juma'a a ranar sallah faja'al al-jum'ata was-sabtu al-ayat take da sallah uku ce da juma'a su yahuda aka bar sabdu kuma saru ladi Allah ya tabbata musu da abin da suka doka shi sallah har aka haramta musu aiki a ranar sabdu kamar labarin dalilin wannan Allah ya tarrabe su da ɗaukar ra'ayi ɗaukar su gudu a tsarin sallah Allah masu jarabawa wannan ta hana su aiki gaba ɗaya a ranar subdu sai suka waye gari masu farauta kihi Allah ya haramta aiki ranar subdu in ba ibada ba Allah masu jarabawa su kuma masu suna farauta kihi a tana mana suna bakin ayi da aka ce bakin ruwa ne sai Allah masu jarabawa dai jarabe su ranar subdun sai kihi ya huto ya cika ruwa kikirin da hannun ka ya kama amma ranar da ba su duba ya kasa fasa da ke daga kama nan jarrabawa ce duk da yana masu wahala ne su kasa su kasa ƙarshe dai suka kasa haƙuri suna ga bulus gaban zai ka samu kabari a juya a juya suka ce kai ya kamata saka shawara su ce za abin da za a yi tun da an hana mu farauta su abin da za a yi mu kawo kayan kamun kihin ran juma'a in za mu tashi he mu sa fadan mu da kan kan kiyon mu he mu sa he mu tayi mu ba ma zan wasu mutum he ran laji mu zo mu shiga aiki kaga anan wai kaga kashi aka ta wai za amma Allah da bara shi za aka ce Allah ke hushi ko a yanzu da abin da yake haramu ne ka rinka ma riba ko haram dabara ka halitta ta tawili sai Allah ya bar su akan haka sai ke musu kullum bukin kenan suka zo sai balladi kihi ya cika abin fatsa suka kira su cin komi da masha Allah amma wasu dabarar su basu bar rasu gudu amma kiyo shi nan kama kiyo sun ne ai shiga cikin fatsar su gari ya rabe gida uku mun karanta ba cikin ara da yan wa'azi ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron kama Allah wannan abin ku taraba ce kun suna ta mu ba ba hana mu amma mun yi ba mun ladi ba ba mun gudu ba ladi ba ka dauka mu mu yi ba ka ba kun zarge mu kun shi na ga wata tsara yin gurin har da gare mu wannan su suna wa'azi wani suna cewa sai sun yi yan ba ruwan mu saboda ba kuna ba kun kuna hada kun hada wa'azi kun ne zama su kansu amma kana kun ba ruwan mu kuna hada kun wa'azi kun hada mun zama halaka haka Allah ana tsakara na ko ran ko garin Allah ya waye duk wannan garin duk gaba daya Allah shi suka koma birrika shamfanzai duka bin gaba da ce su ba daya a ban masu dama masu masu kai masu wazi na jama Allah ya ce Allah ce mun tsaye da masu imani Allah ce mun tsaye da masu imani Allah ya magana mun tsaye da masu wa'azi muka halaka da wannan su wancan an ba ruwan su Allah ya ba Allah ya yi Allah su sai ta hikima Allah Allah ya magana mutane uku ne da yan wa'azi da yan taka doka da yan ba ruwan Allah sai ka labarin mun tsiratar da waɗanda suke wa'azi muka hallaka da wasu saka doka ta Allah su manta Allah ya ku a kada su Allah bai kama nasu masu eh Allah ko wasu ma ta kawo su ma an baro Allah ya baro sai baro ya manta da su to nan ka dai wai me anan kaga kiran tawili na doka ta Allah ka taka ta tawili to shi ne kai wannan rana Allah musu wannan jarabawa dan sun zaɓi sarka suka yi Allah ya haramta kaga mu a musulunci ba haramta mana ba aiki da juma'a kurmu daga kiran sallah na juma'a zuwa kiran sallah na shari'a kiran sallah na shari'a na liman ya zo daga shi zuwa sallama ko a kanan aiki ana kayyata kowa ba taifin kudin duniya ta ke nan musulunci ke nan tunan shi ne ke na ta ce innama ju'ila sabtu ala ladina ikhtalafu fihi ala sanya subdu a ranar sallar su ko hana aiki ga waɗanda suka suka saba ma abun umarnin Allah akan ranar hakika ta idi ta sanda sati juma'a wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamah fima kanu fi yakhtalifun lalle ubangiji Allah kenan zai hukunci tsakanin bayi cikin abin da suke duk wata rigima ka zai halitta da halitta ba gaskiya da ba gaskiya bane ba ka bar su gobe kiyama Allah zai hukunci ya ware mai gaskiya ya ware mai ƙarya karanta gaba ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
الله كريم درس الدواء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته